بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 23 ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 20 daidai da 18 kai ga watan bakwai miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda cikin wannan unguwa ta hausawa zuron a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin hilyatu ɗalibin ilm wanda muke bibiyar sharhin sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 93 kafin mu fara karatu insha Allah sati mai zuwa za mu fara karatun littafin jami'u tirmidhi insha Allah dan naga kamar an dan samu wani adadi sun mallaka sannan kuma an samar da na masallaci wanda wanda bai da shi ma zai iya dauka ya duba to insha Allah Allah ya kai mu wani satin sai mu fara shi insha Allah a darasin da ya gabata mun yi karatu game da wato hiliya ta 46 at-tahalli bi izzatil ulama inda malam bakar ya ce wato daga cikin hiliya ta ɗalibin ilmi ya zamanto ya yi ado bi izzatil ilmi da wato izza irin ta malamai abinda yake nufi da izzatul ulama shine siyanatul ilmi wato bawa ilimi kariya wato girmama ilimi shi a matsayinsa na ɗalibin ilimi shi ya kamata ya fara ba wa ilimin kariya ya kuma fara nuna girman ilimin ya kuma kiyaye janibin matsayi da ɗaukakar ilimi gwargwadon yanda wato yake ba da shi wannan ɓangare gwargwadon yanda zai samu wannan ilimi din da kuma yin aiki da shi gwargwadon yadda kuma ya yi watsi da wannan ɓangare ta wato na abin da ake kira ta halli bi izzatul ilm to gwargwadon yadda kuma zai samu sufucewa da kubcewar ilimi da aka ɗalibin ilimi ya yi hattara kwarai kada manyan gari su dinga yin hankici da shi ko kuma wawayen gari su dinga wato haike masa ko kuma su dinga mai da shi abin hawa kar kuma ɗalibin ilimi ya zamto saboda wani dalili ya zama mai sassauci wajen fatawa ba don wata maslaha ko kuma fatawar sassaucin take bukata ba ko kuma hukunci ko bincike ko kuma wani jawabi kada kuma ya dinga wato zuwa da iliminsa zuwa ga ma'abuta duniya kada ya dinga zuwa kofar gidajensu kada ya dinga ba da shi ga waɗanda ba su cancance shi ba to wannan magana ta malam bakar bin abdullahi abu zaid shakku thaimin ya yi mata sharhi ya ce gaskiya a cikinta a cikin wannan maganar wani abun haka yake wani abun kuma akwai buƙatar yin nazari kafin ainihin wato a sallama wa shi malam bakar bin abdullahi abu zaid musamman gabar da yake cewa abin da ya shafi kiyaye ilimi girmama ilimi ko shakka babu wannan yana daga cikin izza da kuma ɗaukaka ta shi ilimin da haka idan mutum ya zamanto ya kare iliminsa daga kaskanta da wulakanta da rashin daraja kuma ya kame mutuncinsa ga barin kwaɗayin abin da ke hannun mutane kuma ya zamto yana ƙoƙarin ainihin bayar da ilimin a daidai inda ake bukatarsa to wannan asharafu lahu wa az wannan shine yafi daraja da ɗaukaka gare shi kuma shine yafi girma a gare shi amma kasantuwar cewa kada ainihin wato mutum ya je da iliminsa zuwa ga ahalin duniya waɗanda suke ma'abuta duniya ko masu kuɗi ko masu mulki kuma kada ya tsaya da iliminsa a ƙofar gidajensu kada ya ba da iliminsa ga waɗanda ba ahalin ilimi ba to shek usami ya ce gaskiya a nan akwai buƙatar a yi tafsiri ba za a yi zamanto wannan magana an batta ala idlaqiha ba akwai tafsili fashin baki wato ya ce idan ka je da iliminka ko ka je kaya da ilimi ko ka je kayi wa'azi ko dukkan abin da ya danganci ilimi zuwa ga waɗanda suke ma'abota duniya kuma sun kasance suna amfana da wannan ilimin to wannan alkhairi ne mai tarin yawa ba za a ce inda ake girmama ilimi ake girmama masu ilimi kuma a ce dan mutanen mawadata ne ko masu mulki ne ba za a je gurinsu a ilmantar da su ba ko ba za a je masallacinsu ba ko ba za a je ainihin fadarsu ba dan ilmantarwa ko na abu mai kama da haka wannan shine abin da Sheikh Usaimin yake cewa in har sun san daraja da kimar ilimi da kuma masu ilimi babu laifi kuma suna amfana da abin da ake gaya musu na ilimi wannan yana cikin kunshin ma al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar shi ko al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ai ba wani guri aka ce iyanan za a yi banda wani guri ba lalle duk inda ake buƙatar amru bil ma'ruf ana iya zuwa a yi shi duk inda ake buƙatar annahyu anil munkar ana iya buƙatar ana iya zuwa a yi wannan a wannan wurin ko da ku guri ne wanda yake na ma'abuta duniya ma'ana mawadata ko kuma masu mulki amma idan ya zamanto malami ya shiga gurinsu ba shi da kima ba shi da daraja ana kallonsa a wulakance ana yi masa izgili ana yi mai kallo irin na reni abin da ya faɗa ba shi da balu to wannan kuskure ne ɗalibin ilimi ko malami ya dinga zuwa irin wannan wuraren da niyyar ilmantarwa dan kila dan abin da yake samu ko abin da ake bashi ya ci gaba da karɓar kaskanci da wulakanci da rashin kima da martaba kawai dan dan abin da za a bashi wannan ba daidai bane ɗalibin ilimi ko malami yayi haka to wannan kamar shine tafsilin da Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yayi sannan kuma ya ce malam Bakar yake cewa kuma mutum ya zamto yana bawa idansa abinci da basirarsa wajen karatun at-tarajum wato tarihin manyan malamai tarihin magabata waɗanda suka shuɗe wannan yana daga cikin abin da mutum zai samu tarbiyya irin tasu zai samu kana'a irin tasu zai samu albarka irin tasu saboda karanta tarihinsu zai nuna masa ga irin salon da suka bi na neman ilimi da suka samu ilimin ga yadda suka mu'amalanci ilimin ga kuma ainihin wato a irin gwagwarmayar da suka sha wannan zai taimaka masa har ya bada misalin irin littafan da mutum zai dinga karantawa akwai min akhlaqil ulama wato wani littafi ne na Muhammad Sulaiman rahimahullahu ta'ala wanda littafi ne da an buga shi akwai kuma littafin al-Islam bainal ulama'i wal hukam na Abdul Aziz al-Badri akwai kuma manahijul ulama fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar na Faruk As-Samirai da makamantan irin waɗannan littafan wanda shi kansa Sheikh Uthaymeen ya ba da misalin wasu daga cikin irin waɗannan littafan waɗanda ɗalibin ilimi ya kamata ya bibiyi irin wannan sannan ya ce malamai sun kasance suna lakana wa ɗalibansu haddace kasidar jurjani aliyu bin abdulaziz wato saboda irin abin da ta kunsa na jan hankali da wayar da kai game da ainihin ilimi da kuma abin da ya shafi ɗaliban ilimi da yadda za su mu'amalanci ilimin har yi mana ya kawo mana wasu daga cikin baitocin ya ƙulu na lifi kan kibadun wa innama ra'au rajulan an mawdi'i dhulli ahjama أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم saboda gyaran da muka samu Sheikh Uthaymeen ya gyara ba la azzama bane la uzzima to wannan kusan duk a dunkula abinda muka karanta kenan satin da ya wuce qala al muallif rahimahullahu ta'ala siyanatul ilmi sai kuma gaba ta ainihin wato 48 siyanatul ilmi kiyaye ilimi martaba ilimi da bawa ilimi kariya iza balagta mansiban idan ka kai mataki na ka samu wani matsayi fatadhakkar kila saboda ilimi sai Allah ya kawo wata ɗaukaka irin ta ilimi ka samu wani matsayi to wannan matsayin kada ya mantar da kai asalinka fatadhakkar ka tuna anna hablal wasl ilaihi igiyar da ta sadar da kai zuwa ga samun wannan matsayin ko wannan kujerar ko wannan appointment din ko ma me ka samu na matsayi to ka sani abin da ya sadar da kai igiyar da ta sadar da kai zuwa ga wannan dalabuka lil ilmi neman ilimi da kai ne da aka ilimin da ka samu shine cikin ɗaukaka da ribar kafa ta ilimi sai aka baka wani matsayi ko aka baka alƙalanci ko aka baka riƙe wani ainihin wato nauyi na jagorancin al'umma to wannan in ka kai ka samu irin wannan matsayin ko da yaushe ka dinga tuna wani irin can ne ya baka damar kaiwa ga wannan ilimin ne da haka ya kamata ilimi ya zama yana da matsayi da daraja domin yanzu matsayin da ka samu ilimin ne ya baka ilimin ne ya kai ka sannan fa bi fadlillahi thumma bi sababi ilmika duk da cewa duk matsayin da zaka samu wannan falala ce daga Allah da falalar Allah ne sannan kuma sababin samun shine iliminka balagta ma balagta da ilimin ne da ka samu da falalar Allah da kuma sababin ilimin ka kai ma balagta inda ka kai min wilayatin na shugabanci ko jagoranci fit ta'alimi na karantarwa da haka duk wani matsayi da ka samu na karantar da jama'a na ilmantar da mutane na hudu ba a mumbaran juma'a da dukkan wani matsayi da mutum zai samu ya samu wannan ne da falalar Allah da kuma sanadiyar ilimin awul futiya ko kuma ka zama mufti har kana ba da fatawa kila ma ka yi fice sosai ana jin ka a kafofi na sadarwa na zamani da kuma kafofin sadarwa irin na TV da television da sauran tashoshi waɗanda ake sa kila fitattun malamai ilimi ya kai ka har ana jin fatoyinka ko ana zaunar da kai ana bugo waya kana amsawa ko kuma ana rubuto fatawa kana yi awul qada ko kuma wannan ilimin ya sa har ya cancantar da kai ka samu matsayin alƙalanci wa hakaza da dai ire-iren waɗannan matsayan waɗanda ilimi ke ba mutum fa'adil ilma qadarahu to kar ka manta ka bawa ilimi darajarsa ka bawa ilimi martabarsa wa hazzahu da kasansa min al'amali bihi na aiki da ilimin wa inzalahu manzilatahu da kuma ajiye ilimin a matsayinsa ka ajiye shi a inda ya kamata ka ajiye shi da kar ka zama honorable ka manta da menene ya kai ka wannan kar ka zama ka samu wani kujera ko an baka shari'a commission ko an baka hizba ko an baka wa'yansu wasu kujeru da mukamai kila wa'yanda suna da alaka da addini ka manta da asalin ka ba wa ilimi darajarsa kar ka bari ta dalilin wannan kujerar a zubar da martaba da darajar ilimi sannan kuma ka ba wa ilimi ka sansa ta hanyar yin aiki da shi kuma lalle ka saukar da ilimi a masaukinsa malam bakar ya ci gaba da cewa wahzar maslaka man la yarjuna lillahi wa qaran ahir kai hattara da shiga hanyar waɗanda ba sa ganin girman Allah shine ma'ana wahdar kai hattara kai taka tsantsan ka guji maslaka shiga mashiga hanyar waɗanda la yarju man la yarjuna lillahi wa qara waɗanda ba sa ganin girman Allah alladhina yaj'aluna al-asasa hibzul mansib wanda su sai suka mayar da wato asalinsu da tushensu shine su ba wa kujerar da suka samu kariya a madadin su ba wa ilimin kariya sai su ba wa matsayin da suka samu kar a kwace kullum kokari suke kada wannan kujerar da suka samu wannan matsayin a ce an kwace wannan shine babbar damuwarsu don haka ba su damu ba ilimin ya darajarsa ta zube darajar masu ilimi ta zube matukar zai ci gaba da zama a wannan kujerar da ilimi ya kai shi ba shi da matsala zai ci gaba da yadda da wannan tsari to shine malam bakar ce lalle mutum ya hattara da wannan kada ya zamto ka sanya kamar asasin ka ba ilimi bane kiyaye kamar dama can kai kiyaye kujerar da matsayin shine kawai aikinka fayatuna alsinatahum ta hanyar irin waɗannan malaman da suka samu waɗannan matsayan su kame harasansu su naɗe harshensu gaba ɗaya anil ƙaulil haƙƙi gabarin faɗin gaskiya saboda suna ganin in suka faɗi gaskiya za a ce to kujerar na an sauke mutum da haka shi da a sauke shi a wannan kujerar yana kallon munkarin yana kallon an yi ba daidai ba sai ya ja baki ya shiru me yasa ya shiru yin maganar yana ganin za a iya kawo sanadiyar rabuwa da kujerarsa to shi kuma yanzu kujerar ta fiye masa matsayi fiye da iliminsa to wannan yana daga cikin haɗarin da idan malamai suka fada to an shiga uku shine ma'ana su kame harasansu su naɗe harshensu an ƙaulil haƙƙi daga faɗin gaskiya wa ya hamilahum hubbul wulayati anil majarat wato ya zamto wa ya hamiluhum hubbul wulaya san shugabanci san jagoranci ko na masallaci ko na makaranta ko na ko'ina ne san wannan jagorancin ya ɗauke su alal mujarati akan yin kara zama kawai suna yin kara saboda wannan kujerar san shugabancin ya sa ga abu da ya kamata su yi magana sai su yi kara ga munkari da ya kamata su tsawata su ja hankali saboda sai su yi kara karar kuma da suke yi saboda san wannan shugabancin ne suna ganin in su ya zama na komai za su fito su yi magana to wannan kujerar da suke kulafucin so ba za a ba su ba ko kuma ko suna kai za a iya cewa an sauke su alƙalancin da mutum yake kai za a iya cewa an sauke shi daga alƙalanci ina fata an gane to wannan yana daga cikin abin da malam bakar ya ja hankalin ɗaliban ilimi ko malamai aka yace falzam rahimakallahu almuhafazata ala qimatika bi hifz dinik sai yake cewa Allah ya maka rahama kai malami ko ɗalibin ilimi lalle ka lazumci kiyaye kimar ka da darajar ka da mutuncin ka ta hanyar kiyaye addinin ka addinin ka ya fi komai daraja da kima da matsayi duk inda za a yi maka wasa da addini za a yi maka wasa da aqidarka to wannan bai kamata a ganka a gurin ba duk inda zai zamanto ilimin da kake tare da shi an wulakantar da shi malamai ire-irenka ba su da darajar da kima wannan wajibi ne ka janye jikinka daga irin waɗannan wuraren wa ilmika da ilminka wa sharafi nafsika da kuma kimar kanka duk inda zai zamanto ba ka da kima ko za a zuban maka da daraja da kima lalle ka kiyaye wannan bi hikimatin amma cikin hikima wa dirayatin da kwarewa wa husni siyasatin da kyakkyawar siyasa ka zamanto kana da wannan ihfazillaha yahfazka sai ya kawo wannan magana cewa ka kiyaye Allah madaukakin sarki ta hanyar kiyaye shari'o'insa da dokokinsa da addininsa shi kuma Allah zai kiyaye ka ihfazillaha firraha ya hafazka fi shidda ka kiyaye ka'idoji da dokokin addinin musulunci da Allah ya shimfiɗa maka lokacin da kana cikin wadata da yalwa ka nuna ka san Allah ka kamanta da Allah ya hafazka Allah ta'ala zai baka tsaro da kariya fi shidda lokacin da ka shiga cikin tsanani asharh sharhin wannan magana malam bakar bin abdullahi abu zaid da yayi sai shekhu thaymin yake cewa idza arada bi hadha al hadith fa laysa hadha lafzuhu alhadith farkon gyara da tsokacin da Sheikh Uthaymeen ya fara yi sai ya ce to wannan gabar ta karshe ihfazillah ya hafazka ihfazillah fir raqa ya hafazka fi shidda idan malam Bakar yana nufin wannan hadithin ne na Abdullahi dan Abbas ihfazillah tajidhu amamaka in wannan hadisin yake nufi to wannan ba shine lafazin hadisin ba farkon naqadi ko kuma tsokacin da malam Uthaymeen yake kenan cewa idan malam bakar da ya ce ihfazillaha ya hafazka ihfazillaha fir raqa ya hafazka fi shidda in yana nufin wancan hadisin ne to wannan ba lafazin hadisin bane lafazin hadisin shine ihfazillaha ya hafazka ihfazillaha tajidhu tujahak wal jumlatu thaniya jumla ta biyu kuma ta'arraf ila Allah fir raqa ya'rifka fi shidda in dai wancan lafazin hadisin yayi istishhadi da shi to ba haka lafazin hadisin yake ba ya lafazin hadisin yake ce gabar farko ta hadisin ihfazillah ya hafazka ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyaye Allah Allah ta'ala zai maka jagora shine tajidhu tujahak sannan jumla ta biyu ta'arrab ila Allah fi raha ka nuna kana sane da Allah ka san Allah lokacin da kake cikin wadata ya arifka fi shidda Allah ta'ala zai san da kai lokacin da kake cikin tsanani fa hadha lafzul hadis wannan shine lafazin hadisin yuridu bi hadha al adabi yuridu anna al insana yasunu ilmahu fala yaj'alhu wato mubtadhilan bal yaj'alhu muhtariman ko muhtaraman mu'azzaman yake cewa abin da yake nufi da wannan shine ladabi ake so mutum ya zamanto yana yi game da ilimansa yuridu abin da shek ainihin wato bakar yake nufi annal insana mutum yus- yasunu ilmahu ya zamanto yana kare iliminsa lalle ya zamanto yana kare iliminsa domin kare ilimin shine kare addini domin da an taba ilimin to addini aka taba da haka bai kamata ka yi kara ko kai ragayya ko kai sassauci ba a zubar da darajar ilimi a zubar da a a nuna qur'ani ba shi da kima sunnar annabi a yi mata hawan kawara kuma kai shiru wannan ba daidai bane sai yake cewa fala yaj'alhu mubtadilan kada mutum ya mai da i- wato ilimin ya zamanto marar kima marar daraja bal yaj'alhu muhtaraman a yayi duk yanda zai yi ya dago darajar ilimi da martabar ilimi ta yanda mutane za su dinga ganin ilimi da girma muhtaraman su dinga ganin sa abin girmamawa mu'azzaman su dinga ganin sa abin darajantawa da kimantawa fala yalinu fi janibin man la yuridul haqqa ba zai tausasa ba wajen mu'amalantar wanda baya nufin gaskiya bal ya baqa qaudan shamikhan thabitan mutum ka san baya san gaskiya yana wulakantar da ilimi da masu ilimi kuma ka dinga sassauta masa sai ce a fala yalinu kada mutum ya zamanto yana yin sassauci yana nuna taushi fi janibi man la yuridul haqq wajen mu'amalantar wanda baya san gaskiya bal a'a ba haka zai ba ya baqa qaudan shamikhan ya ci gaba da zama a matsayin wani dutse wanda yake shamikan maɗaukaki sabitan tabbatacce haka ya kamata ya zama duk wanda zai zo ya gan shi lalle yana da tudu haike masa abu ne mai wahala an san ba shi da daɗin hawa in aka hau shi kuma lalle za a zame haka ya kamata ya zamanto tsaudan wani dutse shamikan ay murtafi'an wani maɗaukakin dutse sabitan kuma wanda ya kafu girgije shi sai an shirya wa amma ma yaj'aluhu al-insanu sabilan ila al-mudahana wa ila al-mashi fawqa bisadi al-muluk wa ma ashbaha dhalika fa hadha amrun la yanbaghi yace wa amma amma game da an yaj'aluhu al-insan mutum ya sanya iliminsa sabilan ila al-mudahana ya zama wata hanya ta nuna kara wa ila al-mashi fawqa bisadi al-muluk ya maida iliminsa ya zama masa wato kamar wata wato uh, abin nan matafiya zuwa ga shimfiɗar masu mulki ko kujerun masu mulki wa ma ashbaha zalika da makamantan haka ya amfani da ilimin kawai don ya je ya dinga neman wasu bukatunsa na duniya zuwa ga mai mulki fa hadha amrun la yanbaghi wannan al'amari na da ko alama bai dace ba bai kuma kamace mai ilimi ba walam yakun al-insanu sa'ilan li ilmihi idza salaka hadha al-maslak Shak Uthaymin ya ce kuma gaskiya mutum bai kare kima da darajar iliminsa ba in ya shiga irin wannan hanyar. In mutum malami ya zama makwadaici wanda kullum yana fa- wato yana yana yana yana cikin ofisoshi da kuma ainihin wato fadojin masu mulki ko kofar gidan mawadata to wanda duk ya mai da iliminsa ya zama shi kawai alfarma shi yake nema kansa alfarma ta hanyar iliminsa to wannan gaskiyar magana ya shiga wata mashiga wadda dole kimar ilimi da darajar ilimi da masu ilimi ta zube saboda shi da ire-irensa wal wajibu qaulul haq abinda yake wajibi shine faɗin gaskiya yawa ko da ka je fa da kaga abin da ya kamata ai magana kai magana zamanto za kana faɗin gaskiya duk inda ka ganta lakin qaulul haq sai dai faɗin gaskiya kuma kad ya kunu fi makanin duna makanin faɗin gaske shi ma yana iya kasancewa a wani gurin banda wani gurin wal insanu yantahizul fursa ko da yaushe shi malami ko mai ilimi yana amfani da wata dama da ya samu to in an samu wata gaba da yake gani ya kamata ya jefa wani wa'azi ya dan jefa wata kalma ya dan faɗi wata nasiha an samu wannan gabar to ya si kada ya bari wannan damar ta subuce da can kawai sai dai ta wa'azinsa amma yanzu Allah ya sa ya samu damar shiga wajen shugaba ko ya samu damar shiga gurin da a da ba shi da ikon ya shiga amma yanzu wani dalili ya sa ya je to kada ya bar wannan damar ta subuce abin da yake cikin bakinsa na isar da saƙon Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da gaskiya zuwa ga wanda ya je wajensa to ya isar da ita wa ya hadaru dhalla fala yaqa fiha ya kiyayi zamiya ya yi hattara da zamiya kar a samu malami zamiya wato Allah ya kiyashe mu da zamiya wa ya hadaru zalla ya dinga taka tsantsan da zamiya fala yaqa fiha dan kada ya afka cikin ta qad yakunu min al min al mustahsani alla atakallama fi hadha al makan bi shay'in wa atakallamu fi mawdin akhar qad yakunu zai iya kasancewa min al mustahsani abu ne da mai kyau Allah atakallama fi hadha al makan bi shay'in kada in ce uffan a wannan gurin wa ta kallamu fi mawdin akhar amma zan iya yin magana a wani gurin daban li'anni a'rifu anna kalami fi fil mawdi'il akhar aqrab ila al-qabul saboda na san magana ta in ne ta a wani gurin ba nan ba sai ta fi karbuwa da haka ko da yaushe ana son ka kalli wannan wal istijabati sai ta fi samun sai ta fi wato amsuwa falikulli maqamin maqam kowane guri akwai abin da ya kamata a ce da haka wannan shi ya kamata mutum ya dinga kallo a zarfu zaman zarful makan ana kallon wannan karka zamanto kawai dan ka zo din wani lokaci gaskiya ce amma kai ka bata matsala ita ma gaskiyar bata da matsala kawai mai isar da ita ne yake bata matsala ina fata an gane da haka sai ya zamanto ka dinga babatu ka mutane ba sa son gaskiya a kila usulubi da salon da kake bi wajen gaya mutane gaskiyar ne kila usulubin ko kuma salon ne ya zamanto ba wanda mutane za su iya fuskantar gaskiyar ba alhaqaiqu murra gaskiya ko kai aka ga daci ne da ita da an gaya ma sai ka dan wani jim sai ka kalli sai ka dan ji wani daci a ranka ita ka'ida ta haka take alhaqaiqu murra shi yasa suka ce duk mai da awaye zamanto ya koyi salo irin na likitoci ko ainihin pharmacist masu hada magunguna sun san cewa garin kafso akwai ɗaci ɗabi'an mara lafiya kuma ta riga ta canza abu mai daɗi ma shi in ya ci ɗaci yake ji sannan kuma ga maganin shi ma mai ɗaci ne kuma ka zo ka haɗa masa zulumatun ba azu hafauka ba ne to sai likitoci suka yi wani azanci suka ce to wannan garin maganin me zai hana ɗan samun wata leda a nan da shi yanda in ka ɗanɗana ba ɗaci ba barci ba hamami ba karta ba komai in ka shanye ka zuba ruwa ka haɗiye in ya shiga ciki sai ledar ta narke sai maganin ya magani na fata an gane sai ga ba wani abin nan sai ga in kana ba shi ca wannan warin asibiti ke ban da shi an gane ko amma in kafso ne sai ga ba shi da matsala saboda zai iya hadewa to kaga da suka gano cewa ɗabi'ar mara lafiya akwai rashin jituwa matuƙa da magani kuma maganin nan lalle ba yanda za a yi dan mutum ba shi da lafiya ba a tsoronsa ya ɓaci a jika masa sukari ya sha dole dai magani za a bashi ya sha to kuma maganin nan akwai ta takurza tsakaninsa da mara lafiya to bari ai wata dabara cikin hikima ya sha shi ma bai san sannan kuma dai a bukatan maje haji sallah in ji malam bahaushe ina ba ta gane da haka ko da yaushe mutum ya zama yana da irin wannan wali hadha yaqulu fi bi hikmatin da haka shek malam bakar bin abdullah abu zaid yake cewa in mutum zai irin wannan ya ƙulu bi hikimatin ko da mutum zai faɗi magana to ya faɗi ta cikin azanci da hikima wa dirayatin da ƙwarewa mutum ya nuna ƙwarewa kada mutum ya nuna ɗanyantaka wa husni siyasati kuma mutum ya zamanto yana da kyakkyawar siyasa kyakkyawa siyasa iya tafiyar da mutane su saboda ka wannan duk ana buƙatar su fala budda an yakuna al insanu indahu ilmun wa ma'arifa lalle ana son ba makawa mutum ya zamto yana da ilimi da ma'arifa ila wani ya ce to ya abu ɗaya ne yana da ilimi yana da ma'arifa wa siyasatun da kuma iya tafiyar da jama'a iya tafiyar da jama'a lalle duk wanda ya koyi usulubun da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai zai ga irin waɗannan abubuwa za ga da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ilmun akwai ma'arifa akwai siyasa bihaisu ya takallamu idza kana lil kalami mahallun ta yanda malami ko mai da'awa yana yin magana a inda ya ga magana tana da muhalli yanzu ka je ka samu taron yan benelin duk sun yi lis an gane ko sun ɗinke sun yi ɗif kawai ya ka je ka buɗe muwaɗa kana karanta a gurin da Allah muhallin karanta muwaɗa ne nan na fata an gane zai da kaga wannan shi abu shine abin da mala yake nufi cewa li kulli maqam wato li kulli maqamin maqam an gane ko wa yaskutu idza kana laysa lil kalami mahallu shaq usaymin yace sannan ya ja bakin sa ya shiru in ya ga magana ta sabata da mahalli lalle kam ana son da'i ya dinga la'akari da zarfu zaman da zarfu makan an gane ko wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadith fadin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadithi da yake cewa ihfazillah yahfazka ai ihfaz hududallah ana nufin ka kiyaye dokokin Allah kama qala Allah ta'ala fi surati tauba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin surati tauba wal hafizuna li hududillah da masu kiyaye iyakoki da dokokin Allah fala yantahikuna ha ba sa kutsawa cikin dokoki da iyakokin Allah bi fi'il muharramin ta hanyar aikata wani abu da aka haramta aikata shi wala yudayyi'una ha ba kuma sa tozartar da iyakokin Allah bi tarki wajibin ta hanyar kin yin wani wajibi wa qawluhu yahfazka fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kuma in ka kiyaye dokokin Allah shi kuma zai kiyaye ka ayya hafazka fi dinik wa fi dunyak wa fi ahalik wa malik kaji kiyaye wanda Allah ta'ala zai maka kiyaye dokokinsa shi kuma sauran duk abin da kake bukatar kiyayewa zai kiyaye maka zai kiyaye ma addininka zai kiyaye ma duniyar taka zai kiyaye ma iyalanka zai kiyaye ma dukiyarka to kuma me kake so kawai shi cewa yayi ka kiyaye tasa dokar an gane ko shi yasa yace falyastajibu li wal yu'minu bi kawai abinda nake so kenan da haka abinda Allah ta'ala yake so ya tilka hududullahi fala taqrabuha ko fala ta'taduha shikenan in ka kiyaye wannan shi kuma Allah ta'ala ya dauki nauyin kare ma addininka duk wata barazana ta addini Allah zai ba addinin ka kariya duk wata shubuha da ake ta jehowa wadda za a hargitsa maka lissafi a hargitsa tunaninka aqida ka ta fara rawa Allah zai baka kariya Allah ta'ala zai kiyaye ma duniyarka ka je kawai kai ta sabga ka kiyayewar tana hannun Allah Allah zai kula da duniyar taka iyalanka Allah ta'ala zai kiyaye ma matanka zai kiyaye ma ƴaƴanka duk abin da kake tsayawa a kai don kada matsala ta faru ga iyalanka kada 'ya'yanka su gurɓata kada su fada shaye-shaye kar su lalace kada matan su fara zinace-zinace kar ai kaza kar ai kaza ihfazillah ya fazka kawai shikenan amma ka kika kiyaye dokokin Allah to Allah tsoron ka yake ji ya ce kai ka ki kai ya ce ka bari ka ki ka bari shi sa sai baka da kanka sai abubuwan su caza sai ga mutum kwakwalwarsa ta ca ta ɗau caji saboda komai a wargaje yake ya je yana ƙoƙarin kare cancan ya kwance ya zo ya ɗinke nan can ya burme haka zai ta fama amma ya hafaz ka ɗin nan zai baka kariya a addininka zai baka kariya duniyarka zai baka kariya iyalanka sannan zai baka zai bawa dukiyarka kariya bayan ƙala ƙa'il ƙila wani mai magana ya ce inna na nara ba'd al-hafizin li hududillahi yusibuhum ma yusibuhum ila wani ya ce to ai na ga mutanen kirkin nan su ma dai ga ibtila'o'i da musibu suna fada musu ila wani zai iya fada ya ce to ai an ce Allah zai kiyaye kanka kiyaye dokokinsa na ga wani baya wasa da sallah wani baya wasa da biyayya iyaye wani yana kula da hakkin iyalansa wani yana kaza yana kaza amma ga ɗansa yana shaye-shaye ko ga ɗansa yayi kaza ko ga matarsa kaza ko ga kaza ga kaza to sai malai yake cewa kila wani ya faɗa haka fanaqulu sai mu ce hadha ziyadatun fi takfiri sayyi'atihim wannan kuma riba kafa ce ƙari ne na suke samu na kankarar zunubansu zunubansu da haka zaka iya ganin mutum ya kiyaye dokokin Allah sannan kuma Allah ya jarrabe shi da wata jarabawa wannan kuma jarabawa ta kankarar zunubi ce wa rif'ati darajatihim kuma ta ɗaukaka darajoji ce wato wani promotion Allah zai wa mutum amma akan hanya ko wasu ‘yan matsaloli ina fata an gane to wannan promotion ɗin da matsalolin sun afku mutum ya ɗan ji ba daɗi ɗin nan ya sake rike Allah ya kuma koma zuwa ga Allah ya kuma duba ina ya ɓata ya gyara to sai kuma wannan ɗaukakar da darajar sai ta kuma ƙaruwa zunuban da suka yi man nauyi ɗin nan suka hana shi sakewa sai a kankare wasu daga ciki a zaftare wasu daga ciki sai ya samu abin nan sauki wala yunafi qawluhu sallallahu alaihi wasallam da aka babu cin karo da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ihfazillah ya fazka ta'arrab ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shidda wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi wa sahul albani min majmu'i hadithaini fi sahih al-jami qawluhu ya'rifka la tadhunnu anna Allah la ya'rifu al-insan Sheikh Uthaymeen yace karka taba zaton cewa Allah bai san mutum ba dan kaji an ce ta'arrab ila Allah firraqa ya'rifka ka nuna ka san Allah in kana cikin wadata kakka manta da Allah shi kuma Allah zai san da kai lokacin da ka shiga tsanani to wani kar yayi tsammanin to da Allah bai san da kai ba sai da ka shiga tsananin sannan ya san da kai kar ma wani ya wannan shine la tazunnu anna Allah ta'ala la ya'rifu al-insan kar ka taba kawowa a ranka ka dinga zaton cewa kamar Allah bai san mutum ba idza lam yata'arrab ilayhi lakin hadhihi ma'rifatun khassa dan Allah ta'ala ya ce wato ta'arrab ila Allah ya'rifka kai zaton kamar Allah la ya'rifu al-insana idza lam yata'arrab ilayhi kamar bai san mutum ba in mutum bai nuna ya san shi ba ba haka Allah yake nufi ba hadisin ba haka yake nufi ba walakin hadi ma'rifatun khassa an gane a ko wanda za ga ina ganin sa anan na san shi kuma na san a inda muke haduwa amma kila ban san sunansa ba kaga ina san shi ma'rifa amma ce amma akwai wanda yanzu da na gan shi zan faɗi sunansa ma'rifa ce me khassa wai misali na bayar bil mithal yattadhihu al maqal an gane to shine ce wannan wata ma'arifa ce wato wani sani ne na musamman akwai sani da Allah ya yi mana gaba daya to kuma wanda suka shiga wannan ajin to akwai kuma wani sani na musamman da Allah ta'ala ke nuna musu ma'arifatun khassa فهي في النظر الخاص المنفي عمن نهى عنه في قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذاك فهي في النظر الخاص wato ita wannan ma'arifa din a mahanga ce ta musamman almanfi wadda ta koru amman amman nafa anhu gabarin wanda ainihin nafa anhu Allah madaukakin sarki ya kore daga gare shi fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala wala yukallimuhumullah akwai wanda Allah ta'ala ce ba zai yi magana da su ba wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba wani irin kallo sai aka ce kallo na rahama na jin kai na tausayi kallo na musamman Allah ba zai musu ba yawmal qiyamati wala yuzakihim kuma Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim ma anna Allah la la yaghibu an basarihi shay duk da cewa Allah madaukakin sarki babu wani abu da yake buya ga barin idanunsa lakin nan nazara nazara ne sai dai shi ganin iri biyu ne nazarun khas wa nazarun am akwai gani na musamman akwai gani na kowa da kowa ga magari kazalikal ma'arifa haka ita ma ma'arifa din nan akwai ma'arifatun khassa akwai ma'arifatun amma wal muradu huna al ma'arifatul khassa to anan da aka ce ya arifka ana nufin sanin wato na musamman baqiya an yuqal abinda ya rage a ce shine inna min al-mashhur inda ahli al-ilm na daga cikin abin da ya shahara a wajen malamai ma'abota ilimi anna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki la yusafu bi annahu arifun ba a sifanta Allah da cewa innahu arifun yuqalu alimun ana cewa Allah alimun amma ba a ce masa arifun an gane ko malamai ma'abuta ilimi suka ce ba a siffanta Allah bi annahu arifun sai dai a siffanta shi bi annahu alimun wala yuqalu arifun ba a ce masa arifun wa farraqu bainal ilmi wal ma'rifa sannan malamai suka yi bayani wajen bambance tsakanin al-ilmu da al-ma'rifa bi anna al-ma'rifata suka ce abinda ake nufi da ma'rifa takunu lil ilmi al-yaqini wal dhanni bi annal ma'arifa ita ma'arifa takunu lil ilmi al yaqini wal dhanni wa annaha ay al ma'arifa inkishafun ba'da khafa'in wa amma al ilmu falaysa kadhalika wai ma'arifa wato ana takunu tana kasancewa lil ilmi al yaqini wato ita ma'arifa tana kasancewa a ilimi na yaqini wal dhanni da kuma ilimi na zato ilimi na yaƙini da ilimi na zato ilimin yaƙini da na zato ana kiran wannan ma'arifa wa annaha ita ai al ma'arifatu ma'arifa inkishafun ba'da khafa'i to kaga Allah ba shi da wannan ba za a siffanta da wannan ba da bai sani ba daga baya ya sani wannan ma'arifa kenan ina fata an gane inkishafun wayewar kai ba da khafa'in bayan duhun kai ko kun fahimci wannan to wannan shi ake nufi da ma'arifa jiya baka sani ba yau ka sani to kaga ba za ka sufanta Allah da wannan baka ce innahu arifun bayan an gaya ma kalma arifun tana nufin da ba ilimin daga baya aka sani kaga Allah ta'ala ba zai sufanci da wannan sufan ba wa ammal ilmu amma shi ilimi fa laysa kadhalika ba haka yake ba shi kuma sabani ko akasin wancan ne fa naqulu laysa al murad bil ma'rifa huna ma aradahu al fuqaha sai mu ce abinda ake nufi da ma'arifa anan ba irin ma'arifa da malaman fuqaha suke nufi ba au aradahu al usuliyun ba kuma irin ma'arifa da malaman usul suke nufi ba su suna da nasu terminology din su malaman fukaha suna da irin in suka ce ma'arifa akwai istilahinsu usuliyun in suka ce ma'arifa akwai irin usulubin wato wato abin nan istilahinsu wa innamal muradu bil ma'arifa huna abinda ake nufi da ma'arifa anan anna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yazdadu inayatan bika wa rahmatan bika kaga waccan ma'anar ta malaman fukaha da al-usuliyun ita ce sani wato bayan ba sani ba wannan shine ta'arifin nasu amma anan abin da ake nufi da ma'arifa shine yazdadu inayatan bika ma'ana Allah ta'ala zai ƙara baka kulawa doriya akan kulawar da dama yake maka wa rahmatan bika zai nuna maka jin kai da tausayi doriya akan jin kai da tausayin da yake wa sauran bayansa na fata an gane ma ilmihi bi ahwalika tare da cewa ya san halayenka ciki da bai ba wai yanzu zai san ka bane da bai san ka ba ba irin waccan ma'arifar ake nufi ba lakin hal ta'rifuna ar-raha wa shidda sai Sheikh Usaimin ya tambayi dalibansa dan wannan karatun kamar karatu ne yake wa dalibai ana dauka tasjil a kasa da ake dauka daga baya kuma sai a zauna a aiki sai ya zama sharhi kamar yadda muke karantawa kamar yanzu wannan karatun da ake ne a ɗayi rikodin daga baya kuma kila a je a fassara shi zuwa ila yaren da mutane a rubuce suke iya fahimta na fata gane da haka sai yake tambayar ɗalibansa da suke karatun hiliya da su sai yake ce hal ta'rifuna ar-raha wa shidda shin ko kun san ma'anar ar-raha wa shidda ar-raha abinda ar-raha take nufi al-gina wadata wa thani as-sihha wa thalith al-ahl in aka ce ar-raha wadata ana kiranta ar-raha lafiya ana kiranta ar-raha iyali ana kiransu arraha ta kalmar raha ta kunshi wadata ta kunshi lafiya ta kunshi iyali ya arifka fi shidda ya'ani iza taqarta ya arifka fi shidda iza faqatta ahlak ya arifka fi shidda iza maridta kenan shidda anan shine talauci shidda ne rashin lafiya shidda ne wato abin nan rashin iyali shi ma shidda na ba ta an gane da haka in baka da iyali kana cikin shidda ke to kaga anan sai zamanto ya arifka fi shidda abin nufi shine izabta karta idan ka talauce ya arifka fi shidda ana kiran wannan ya arifka fi shidda ta'arrab ila Allah to ya arifka fi shidda zai baka wata kulawa ta musamman lokacin da ka talauce da kana cikin wadata amma baka manta da Allah ba sai kuma jarabawa kare tattalin arziki sai ta faɗo daga baya ya arifka fi shidda an gane ko idan ka rasa iyalanka da kana da iyali yanzu kuma sai ko kuka rabu ko kuma ta rasu to ya arifka fi shidda shine Allah ta'ala zai baka kulawa ta musamman a wannan situation da kake ciki ta hanyar kawo maka wasu iyalan ko musanya maka mafi alkhairi ya arifka fi shidda ana nufin idza maritta da lafiya ka kalau lokacin kana da lafiya kayi amfani da lafiyar wajen bin Allah madaukakin sarki sai yanzu kuma ka kamu da rashin lafiyar da ainihin baka iya yin wannan ibadar ya arifka fi shidda to Allah zai zama tare da kai zai san da kai sani na musamman a wannan lokacin da ka kamu da rashin lafiya an fahimci hadisin wayin asabta wayin asbahta aqilan min qiladatil wilada idan ka waye gari an kwace matsayin shugabanci da kake da shi shine adilan ka zamanto yanzu baka da wani matsayi ba ka rike da wata kujera wa hadha sabiluka walau ba da hinin to wannan dama ai shine tafarkin naka awi laudamat ligairika lama wasalat ilai da aka an ce kai ne sai aka tube ka to ai dama hakan take ai inda ba a tubewa ko ba a sauka da kujerar bata zo wajenka ba shine ma'ana laudamat ligairika da ta dawwama ga wani kalama wasalat ilaika ai kai da ma kai ma da bata zo kanka ba da aka kar wani abu ya canza na harkar da'awa da karantarwa an ce yanzu an sauke ka ko daga alƙalanci ko daga fatawa ko daga limanci ko daga kaza abin da zai canza kawai a dora dama wannan shine tafarkin ka walau ba da hinin ko ba yanzu ba ma abin sai ya faru ko kujerar ta kare ta baka ko kuma kai ka kare ka bata fala ba'asa da aka ba wani laifi anan fa innahu azlu mahmada musamman a ce wajen fadar gaskiya kana zaune akan kujera kaga munkari ka fada kaga abin da bai kamata ba wannan yasa aka sauke ka a wannan ai tubewa ce mai matsayi shine ma'ana fa innahu azlu mahmada wannan tubewa ce a bar yabo ba handama da ba bake ne mutum yayi ba aka zo aka yi auditing aka ga cewa ya ci kuɗi ko yayi kaza ko ya ga a'a ba rashin gaskiya yayi ba rubda ciki yayi akan dukiyar mutane ba kawai saboda yana fadar abin da yake ganin shine yafi zama daidai bai yadda ai corruption ba bai yadda ai kaza ba sai aka sauke shi wannan ai sauke ya ce mai muƙami la azla madhamma wato madhammatin wa manqasa ba tubewa bace irin wato madhamma a bazzargi wa manqasa kuma wadda take ta rage daraja da matsayi na fata an gane a sheikh abubakar ma'adari to anan sai sheikh uthaymin ya yi magana yake cewa a sheikh abubakar wato sheikh bakar abdullah abu zaid uthaymin ya ce to ban sani ba allafa hazal kitaba ya wallafa wannan littafin ne kabala an ya turka wazaratul adil وزارة العدل قبل أن يترك وزارة العدل kafin yaban Ministry of Justice saboda shi ma ya yi aiki a Ministry of Justice ma'aikatar ainihin wato shari'a kenan ko Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid ya yi aiki a nan to da ya faɗi wannan magana cewa idan mutum ya zama ba shi da wani matsayi ba shi da kaza kaza wannan bayanin da ya sai ce to ban sani ba malam ya wallafa wannan littafin ne bayan ya bar aiki a ma'aikatar shari'a au ba'adahu ko ba wato kafin ya bar aiki a ma'aikatar shari'a ko kuma bayan ya ajiye aiki da ya bar aiki da ma'aikatar shari'a yayi wannan littafin Allahu a'lam yace Allah shine mafi sani ala kulli hali a kowane hali hadhihi alqa'idatu muhimma wannan ka'ida ka'ida ce mai muhimmanci wa huwa ita ce annal insana shi mutum idza asbaha adilan an kiladatul wilada idan ya wayi gari baya rike da wani matsayi ko wani madafin iko baya wato ya zama atilan babu wata kujera an tsinke wato igiyar jagoranci da yake yi yanzu ba jagora bane ba shugaban baya shugabanci wa hadha sabiluka wannan ya dama hanyar ka ce walau ba da hinin ko ba yanzu ba dama za a sauke ka ko za a tube ka ko za ka sauka yani saufa ta turkul wilaya ai dama da sannu ba da dadewa ba za ka bar wannan shugabancin ko na meye kake yi walau baqita fil wilaya ila al maut ko da ku ba a tube ka ba an barka a wannan shugabancin har zuwa mutuwa to ai mutuwar ita ma ta zo dole ka ka ka bari fa innaka saufa ta turkuha to ai ba da dadewa ba za ka bata da sannu za ka bari ko da a ce baka taba samun matsala ba kana kan wannan matsayin har zuwa mutuwa dai za ka bari labud da wannan ba makawa fala ba'sa da aka babu wani laifi anan fa innahu azlu mahmadatin la azla madallatin ko madammatin wa manqasa domin tubewar a bar yabo ce ba tubewa bace wadda take ta zargi da kuma rage daraja da matsayi to ni abinda na gani na karanta babu wannan a cikin nan me ya kawo nan? to na gane haza aidan laisa ala umumi yace duk da haka dai wannan magana ta malam bakar bin abu zaid ba za a batta da fadinta ba ba za a ce ta game kowane lokaci da kowane yanayi ba li'anna minan nasu man yu'zalu domin cikin mutane akwai wanda ake sauke shi daga matsayinsa azala malakatin wa izzatin wato saukewa ce ta isa da kuma girma likaunihi ya ƙumu bil wajib alai saboda kasantuwar an ga yana tsayawa akan wajibin wannan matsayin minal mulahadati wato ya ƙumu bil wajib alaihi minal mulahada wan nazaha lakin yudhiqu ko yudayyiqu ala man tahtahu an lura cewa yana tsayawa da wajibin wannan matsayin wan nazaha kuma akwai walwala da jin daɗi sai dai lakin sai dai an gano yudayyiku alaman tahtahu yana takura wa na ƙarƙashinsa fa ya hafiruna lahu tunda suna so su yi barna ya hana suna so su yi ainihin wato almundahana ya toshe kaga shi ba shi bane da matsala su na ƙarƙashinsa ne suke ganin ya matse su ya takura su faya hafiruna lahu sai su dinga tona masa ramin mugunta su kai shi tsara can su yi masa kaza su yi masa kaza hatta ya ka hawan lokaci kaga ya fada wa hadha kathirun ma al asab yace wannan kuma abu ne da yawa yana faruwa abin takeici an gane an dinga yi wa mutum zagon kasa an dinga yi masa kaza an aka ga cewa nagartacce ne dan kada ya samu credit a wannan kujerar dan kada akalla a ce to ai an gwada wani ko an gwada masu addini sun kai labari da aka sai a kullo da nan a kullo ta nan a kullo ta nan dan dai a samu ko da abu ne na shubuha ko abun bai zama haka ba shikenan sai a yaya da musamman yanzu yanda ake da social media ai an samu kaza ai kaza ya faru kaza ya faru yace to wannan abu ne da yawa ana samun haka wa minan nasi man yu'zalu duk da cewa a cikin mutane akwai wanda ana sauke shi daga matsayinsa li'annahu tabayyana annahu laysa ahlan lil wilaya saboda daga baya an gane bai cancanta ba bai dace da wannan shugabancin ba fa hal hadha al'azlu azlu mahmada to irin wannan tubewar in aka yi wa mutum tubewa ce a bar yabo aw mazammatin ko kuma a bar zargi mazammatin la shakka ko shakka babu irin wannan saukewar rashin dacewa rashin iya gudanar da aiki yasa aka sauke shi wannan saukewa ce wadda take a bar zargi a amma al'awwal amma irin waccan ta farko akan gaskiyar mutum yake sai ake ganin gaskiyar ta ita ma matsala ce sai aka ce ajiye to wannan kaga fala shi wannan bai zama abin zargi ba al'awwal azlu mahmada waccan tubewa ta farko tubewa ce a bar yabo amma tsani amma ta biyun fa innahu azlu madamma shi kuma wannan tubewa ce a bar zargi fa shaykhu arada bi hadha al'azlu al'awwal to shaykh bakar bin abdullah abu zaid irin tubewar da yake nufi ta farkon yake nufi li'annahu qama bi wazifatin saboda shi ma ya taba rike wani matsayi ya rike wani aiki walam yufarrid fil mas'uliyya kuma bai yi sakaci ba cikin mas'uliyyar da aka dora masa ina fata an gane to sai mu tashi wa min al ajab abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah